أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله أقدم العظيم السلام عليكم من دا كان كراتو من درس ما يجي صلى الله عليه وسلم in ba manta ba yau ne zaman mana bakwai ko kuma wato cikin littafin tarihul hawadis wal ahwalin nabawiyya na Sayyid Muhammad ibn Alabi al-Maliki al-Makki rahimahullahu ta'ala ana jigo mun kwana a daidai malamin inda yake cewa inda ya zo kan wato subheading na cewa ausaful khalqiyya sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam na halitta tun da ma ce alhawajis ne wal ahwal wannan na cikin ahwal wa abubuwan da ya faɗa ba kun cikin mai hawajis aihuwan sa wace shekara ko ina ka shayar da shi da su ne hawadis wannan ko bangare na ahwal ana ganewa yawwa ja'a fi sifati sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin sifa annabi sallallahu alaihi wasallam yadda aka rawaita annahu sallallahu alaihi wasallam lan yakun bit-tawil al-ba'in wala al-qasir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ba dogon da ya wuce kima bane can tsaloli sosai amma kuma ba gajere bane kwata kwata ke yasa wala al-qasir bike wala al-qasir kaza ba a kiyaye at-tawil ya ce al-ba'in amma qasir fa wala al-qasir kwata kwata ba gajere bane dogo ne amma bai wuce can iyaka ba amma duk wanda ya jera da shi a ka'ida ko a tafiya ko a tsaye to annabi sallallahu alaihi wasallam shi tsawo kowai a gefe za ka mutum dogo ya wuce iyaka amma da ya zo ba a sanya ake ya rusuna ba ko ya rusuna ko bai rusuna ba ko yana sallah ko bai yi ko bai imani ba ba wasu ya wata ladabi ta musamman ba in dai jera da manzo Allah sa to dole annabi sallallahu alaihi wasallam zai fi shi tsawo wani a cikin mujizun sa alaihi salatu wassalam sannan walal abyadil amhaq farin manzara sallallahu ba irin fari ne wanda yake zaka ga mutum kaman baji a jikinsa ba ana gane ruwan ya zama kamar yadda ka san ya shafa fenti akwai ruwan mutane in ka ga jini zaka dauka farin fenti a nasu yana sirke da ja fari ne tas tas azharin launi ake cemar shi yasa yassa mace ake cemata zaharawun launi Kiza zuna ta sai da Fatimatu Zahra. Saboda ta fi kowa kama da shi. Shi namiji azharun launi ita kuma zahra'un launi. Ana ganewa? Yawwa. Haske tas amma ba irin kaman farin fenti wanda aka mutu kaman bai da jini. Jikinsa kaman ba jini shine yake zulmi an haƙanin shi. Didul bayan. Walal adamul asmar. Ka gane annabi ba launin wanda ya ya ɗanyi farin da ya duku-duku ba ne ya ɗanyi duba ya suke ba haka ba ne fari tas yake bambancin fari da sauran waɗansu bayan ya fi su haske har masu farin fentin ba ya fi su haske iyaka dai su za a ga jikin kamar ba shi ko sannan za a ga akwai sirki da jaɗin a lokaci guda kuma ana gane wannan a lokaci guda kuma ga haske sun suna cewa kamar yadda ka san kana ganin rana tana tafiya ka anna shamsa tajri fi waji kamar rana tana tafiya akan fiskan sanyi saboda haske walal ja'ad ai allazi fi sha'ri iltiwa'un sannan gashin ma'aiki alayhi salatu wassalam ba gashi ne wanda yake nadadde yake nadewa ba ana ganewa shi gashinsa bai zama kaman akwai ɗansu mutane fara za ka gashinsu ya kwanta kamar na kyanwa ana gani irin mutanen china mutanen far asia irin japan za ka ga gashinsu kwata-kwata bai ya dai ko ya kare ya faɗi amma baya bai da lankwasa ko ɗan kaɗan yadda ka san gashin kyanwa ka san na kyanwa bai kanan da ana kiyayewa akwai kuma irin na turawa waɗansu za ga nasu ya yi ja ne ba baƙi ba a lokaci guda kuma yana yana yana dan kanan da ba kamar na China ba ba kuma kamar na Larabawa ba to na maki alayhi salatu wassalam eh, shi ba ja'ad bane wato ba wanda gashin sai ke kanan nade bane ana ganewa ba kuma eh, eh, walal qatif ay shadidul ju'uda ba kuma wanda yake wato a kanan ɗaya iri biyu ne, akwai kanan ɗaya wanda yake da tsanani shine qatif din akwai ja'ad wanda kai na da da bai kai wancan ba akwai kuma sibt ai almustarsilu shayr wanda a kwance yake kamar na yan China da na faɗa to ba haka gashi annabi ke duka duk ya saba wannan guda uku na sana annabi shi yasa ake bawa mai siffanta wahala sai dai ta ce annabi ba kaza bane ba ka amma ba zai ga ka waye annabi ba. ni ban taɓa gani wanda ake siffantawa sai dai a ce maka shi ba kaza bane shi ba kaza ba a ga maka to yadda yake ba shi ma bai gani wanda ya gani bai sai gama yadda yake kawai yana sai gama sai ka gani in ba ka ba kaga duk duk sifar ta kare a ba har yanzu bai faɗe shi ba ja a fi sifati ya gaya mana tsawo sai ce alam yakun bi dawil ba'i Aha. sai mai kuma walal qas- wala bil qasr a'a wala bil abyad wala al abyad al amhaq ay ashadid al bayad ko wala al adam ay al asmar wanda yake asmar shine mutumin da yake wato kamar ce wankan tarwada ba wankan tarwadan sosai ba wanda za a ce a farare ne fari ne amma bai tas ba ya ɗan yi duku-duku kaɗan shi ne asmar har a fara dai ana samun wanda wani ya fi wani fari to annabi sallallahu alaihi wasallam sai da cewa ba wancan bane ba wannan bane ya annabi yake ce sai ka gani shi ne kawai takaici wato fiya to wannan siffan gashin sa ya ba mu da ya fara ana ganewa tsawo abin da sa da ya fara da tsawo sai gashi in ka fara ganin mutum ka ba da tsawo za ka fara haka ne me kuma sama da tsawon me kuma daga tsawon in ka faro me a sama a halittar to shi yasa ya fara da gashi to da ya fara bai so ya gama da gashin nan ba tare da ya gaya mana ya taɓa yin furfura ko bai taɓa yi ba sai ya ce wato fiye wa laisa fi ra'asihi ishiru na sha'ara bai za manzara sallallahu ya rasu ya bar duniya babu farin gashi guda ashirin a tsakanin kansa da gemunsa duka sallallahu alaihi wasallam wa kana hasan al-jismi mai matukan kyan jiki ne bai da ma bainal manki baini yana da fadin tsakanin kafadu guda biyu ana ganewa da sha'arun ila manki baihi wa fi waqti ila shani shani gashin sanaka yakan sauko wani lokaci har kan kafadun sa masu girma sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad a cikin sayyid muslim yana gaya mana cewa ah, wajen maganan wannan cewa a cikin eh, masu koya ah, wani wani sahabi yana koyawa wani tabi yana gaya masa yadda- ruwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ke wanka da shi ya ce masa ya wa kana yaktasilu bi sa'in ana ganewa wa kana yatawadda'u bi muddi annabi yakan ya lura da abin da bai wuce mudu ɗaya ba na ruwa yana yana yin wanka da abin da bai wuce sa'i ɗaya ma'ana ab- arba'atu amdadin kenan mudu hudu shine sa'i ɗaya sai ne muna ki ga da cika ni kun gani gashi na na da yawa ba sai za a yi sa'i shi ne sai ce sharu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aksar min sharika wa atiyab gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi na kyau kuma ya fi na kama daɗi da kamshi da kyau to wani lokaci yakan sauka har ka faɗa wani lokaci kuma in ya rage shi sai tsaya ila e shahamatai uznai zuwa naman kunne ana ga zuwa zuwa kunnuwa nan ana ganewa daidai wajen kunnuwa wa fi waqtin ila nis uznai wani lokaci kuma zuwa rabin kunnuwa wato ana ganewa kastan lihiyati annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kaurin gemu ana ganewa shasnul kaffaini sannan ta, eh, wato tafin hannunsa guda biyu wato suna da kauri yatsunsa ba wai sirar bai da siraran yatsu- yatsunsa masu kauri ne ba sirara ba ana ganewa wa fi wajhi tadwirun wato wato a lokacin da hannunsa ya kama ka zaka ji namijin ya rike ka sosai shi yake nufi amma wajen tafshin tafin hannu Anas ya riga ya gama mana magana malam istidibajen wala hariran alyana min kafi rasulullah ya ce wallahi na shafa almaki iri-iri shine dibaji wala hariran na shafa alhari iri ban taba sha na taba na shafa karan miski iri iri na shafa wato ba almiski na turare ba karan miski a koni yaji da muke cewa karan miski ne mai taushi daga shi lokacin na ji an daina amfani da shi tun kayan sai ku nan zuwa cikin ku ana ji da mun tashi mun ga uwayen mu suna sa shi yana da kauri yana da laushi jikinsa jikinsa gashi kamar dadduma kamar yadda ka san jikin dadduma haka ana ta saka miski to ban taba shafa wani abu mai taushi kamar tafin hannu da tulasu yawa sai wafi waji tadwirun sannan fiskarsa sallallahu alaihi wasallam za ga kaman akwai kewaya kaɗan ba wai round take ba amma kama akwai kewaya ana ganewa ad ajal ainaini ay shadida sawadihi ma ko dawil ahdabi ma idanunsa kuma wato bakin baki kirin farin fari sol farin fari sol bakin baki kirin dawil ahdabihi ma sannan kuma gashin idonsa dogaye ne kai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad da Allah yau ka duba turran da aka ce gashin idan annabi dogaye ne mata suka fara layi suna neman siyo gashin dogon ido suna sawa wato ana ganewa wani wani wato jamaluka unsu haibatu wa muhabbatu fa anta ta musu ne kamala shau na mai na tawai salli alaman umaru kayi salati akan wanda umaru ma lam yadri wasuwaru wasuwaru da sadifa kenan min nuri Allah ke salati akan wanda Umaru har yau bai san shi ba. Salli alaman Umaru, Umaru fa'ili ne, fa'ili ne fi ilan zallan yadda shi. Ana gane Salli ala man Umaru lan yadda shi. Wasuwaru da sadi, ma'ana surori duk inda suka birge ka, kyawawan surori suka ma kyau, to min nuri, min nuri Rasulullah. Wasuwaru da sun kuma guda ɗari da goma sha hudun nan, madhun lahu min al-ami ana gano sannan ta salli ala man umaru Allah kai salati akan wanda umaru ma lan yadda yari ba san shi ba wasu waru da sadike surori masu kyau duk inda ka gansu ka birge ka to min nuri daga hasken sa wasu waru da sun kuma guda 114 na alkur'ani nan madhun ne yabo ne lahu min al-ali To, gashi da annabi sallallahu alaihi wasallam dogaye ne haka Allah ya masa halittarsa. Yau ya zama sharadin kyau ma. Ana ganewa tunda har soja ake a kasuwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sai me? Za mashrubati wa hiya ash-sha'ru ad-daqi min as-sadd ila as-surra. Manzo sallallahu alaihi yana da wani gashi wato wanda yake kwanci tun daga kirji har zuwa cibiya haka haka. na halitta iza masha ya za gan shi kamar yadda ka san wato gusun yana nufin wato reshi iza masha in annabi na sallallahu alaihi wasallam ta kalla a kiran kafa yake bai jan kafa ki haka ina turran da aka gaya mana annabi ke tafiya ya sunnanta tafiyan shugabanni har marasa sallah ce yau ko fir'auna zai zama shugaba a duniyan nan bai sai ja mana kafa a kafa dole za ka cira kafa yake. Duk yadda yake annabi ba, in dai shugaba ne, to ba zai ja kafa ba. Daga tap tap ciran kafa zai rika yi. Saboda ba tafiyan shugabanci ba ne. Na sha gaya mutane ka duba taron G8 wai wanda suka fi kuwa karfin tattalin arziki na duniya guda ko G7 ne yanzu suka zama guda bakwai ko guda takwas. Randa in sun taso taro tare suke fitowa. Da Allah ka rika duba mun tafiyan suka ga ko mai jan kafa mutum ɗaya. wannan tattalin arzikin duk duniya yau na hannunsu shugabancin duniya na hannunsu sukan zauna duk shekara su yi zama su ɗaya su tattauna ya za a yi da duniya nan da wata goma sha biyu ana ji ana ji to waɗannan mutane waɗannan mutane ba za ka ga mai jan kafa cikin su ba saboda ba su ban shugabanci ba ne saboda annabi ya riga ya koyar da ya ake yin shugaba ana ji sallallahu alaihi wasallam taqalla wal mashi fihi taqallu eh wal mashi fi taqallu ka annama yanhaddu min sa- fi sababin yadda ka san yana gangarowa ne daga wani tudu ko hawa yake yi fa manzo sallallahu alaihi wasallam ko zai hawa dutse dutsen sai sun kai sai da ga yana gangarowa ba hawa ba ragowa kuma na ta haki masu raka shi suna hawa su suna haki zai zai faɗi hakin ma a gaba ana gane yana ta ka annama tutwa lahu al-ard zai zai faɗi a gaba wai jidduna shi su suna yi suna yi kaman da ke suna gajiya shi ko kaman ana nade masa kasar din da ya kai kafa zai taka sai ka- kasar ta sunkuya sai a ga gangarowa yake in zai hau dutse ne ma dutsen sai ya sunkuya ma kafarsa kawai su ba su ganshi a sunkuye ba amma da ya su ji abokin tafiyan da nasu ba gangara yake su suke hawa sallallahu alaihi wasallam za su ji shi kaɗansa yake gangarawa su kuma hawa ne nasu da haka suna hakici cikin sauƙi yake gangarawa sallallahu alaihi wasallam ai yamshi bi quwwa yana tafiya da ƙarfi wa sabab yake fasara me sabab al-hudur wato gangarowa yatalala wajhu kal qamari lailatul badr manzo sallallahu alaihi wasallama wato fuskansa yana kyalli yadda ka san wata ɗan daren goma sha hudu ka anna wajhahu alkamaru kai kai ka ce ma fuskansa ne watan hasan sati akwai sahabin da yake wata na fito da dare na ganshi alaihi salatu wasallam wata ta cika ɗan dare sha hudu in kalli wata in kalli fuskan sai na rasa wake haska wani shi da wata wallahi haka yake to wanda so ganshi da rana ba su ce kamar suna ganin rana tafiya a fuskansa shi yasa in ya fito din ba ganin inuwa in ya shiga rana dalili dan Allah ka taɓa ganin fitila ta yi inuwa ba za ta yi inuwa ba fitila ma kenan ana gane wannan shi haske ba ya yin inuwa inuwa haske haske ne ka zo gami inuwa haske ka san ka kuna fitila ɗaki ka san me inuwa fitila hasken da ya cika ɗakin shine inuwa fitila ko gane ba fitila in ka kunna ta a ɗaki haka daga ga inuwar ta ko ka san me inuwar ta ai an kaɗa ga hannunka za ga inuwar hannun ko sai hannun ma ga inuwar ta ita fitilan ka ina inuwar ta ne hasken ɗakin shine inuwar ta a inuwar ta kiyas ka kama ɗaki yanzu nan da ka gamu a rana in ka fita waje da ranar nan ka san Allah cikin ranar nan fa wai inuwar ranar ne haska gani kun gane magana nan kuwa wannan hasken da kuke gani shi inuwar rana ne inuwan ta kenan ita kuma irin nata inuwa motar nan ba gashi karkashin ya ya karkashin mota yake ba ya duba haka ne to karkashin rana ba yayi to inuwar ranar kenan to shi sa manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai fito rana a ga inuwansa ba ya za a yi rana ma ta kasa inuwa barantana shi ba zai yi ba alaihi salatu wassalam so hasan sauti mai daɗin murya sallallahu alaihi wasallam salal khaddaini kuma tunsa alaihi salatu wassalam masu sauƙi ne wato ba su da ba su ɗago ba irin su yi tudu haka dali alfani ai wasi'ahu sannan bakinsa ba wato ba irin mutane masu tsukakken baki ya ga wasu bakinsa tsuke ba haka baki annabi sallallahu alaihi wasallam bakinsa yana da yalwa ana gigo sawa'ul batni ko sawa'al batni was sadri tsakanin kirjinsa da cikinsa daidai yake ba za ga wani waje ya daga kirji ya daga fiye da ciki ko ciki ya daga fiye da kirji ba ana ji ko sannan ash'arul mankibaini yana da gashi akan kafadunsa eh wazira an da kuma eh, wato zira'insa guda biyu wa alisad da saman kirjinsa dawilar zandaini yana da dogayen hannaye rabar rahati yana da yalwan tafin hannu sallallahu alaihi wasallama ashkalal ainaini wato idanunsa suna da fadi tsagun idan yana da tsawo ana ganewa Ah, manhusal aqabain sannan naman dunduniyansa ba irin mai mai yawan naman dunduniyan nan bane naman dunduniyansa ne sauki ne bai da yawa sosai bainaka tafai khatimun nubuwa sannan tsakanin kafadarsa guda biyu akwai katimin nubuwa wanda yake ka zirril hajala wa ka baidatil hamama yana nan kaman kwai na tsuntsu wato hajala wata tsuntsuwa ce ita ma mai jan baki haka ita ma nan kaman tattabaran take girman ta bai wuce haka ba ko kuma an tattabara wa kana idza masha in annabi sallallahu alaihi tafiya ka annama tuwa lahul ardu kai yadda ka san ana nade mar kasa wa yajidduna fi lihaqihi abokan tafiya suka yi ta gaske dan su riske shi a tafiya shi kuma wa huwa gairu muktadir shi ba bai damu ba gairu muktadir shi bai damu ba yana tafiyan sa a nitse amma su su yi ta yi su ta yi da gaske dan su kamo shi a dai tsawon da ana gane wa kana yuzdilu ra'sahu wani lokaci yakan sake gashin kansa ya sauko da shi summa farraqa wani sannan kuma ya raba shi wani lokaci zai raba shi biyu sallallahu alaihi wasallam ana ya kunta da wani gashi ne ya kunta da wani gashi na ana ganewa ya yi rawani akai sallallahu alaihi wasallam wa kana yurajjilu yakan tsefe gashin kan wa yasra lihiyatahu yakan tsefe gashin wato gemu wa yaktahil bil ismidi yakan sa kwalli kullal lailatin da daddare saboda magani yana koya mana magani magani ido shi da nasa lafiya lau shi duk wasu abubuwa na koyarwa manzar sallallahu alaihi wasallam in yayi kuma abin da nake so al'umma ta gane ko yan uwa su gane da yake yanzu muna cikin wani yanayi da waɗansu Allah ya jarabe su da raina manzar sallallahu alaihi wasallam ya wajaba duk lokacin da irin wannan abin ya faru a fito a gaya mutane ya annabi yake wato a lokacin da aka ce annabi don uwa kuna ji za ka kurmance gabarin kowa ne za ka makance gabarin kowa ne za ka jefar da dukkan itibarat na kowa da komai in ka kuskura ka haɗa annabi ma da wani wai ga annabi kuma wani kuma shi ma an duba bangare to baka san annabi Muhammadu ba inda annabi na lamari to kowa ya ɓace a lamarin kowa ya shi ba ta shi ake ba ta annabin ake ana gano ba kai zaka zo duba annabi ka ce wai to ga annabi kuma to kuma gaskiya su wani kuma su ma kuma ya kamata a duba a duba ga annabi ana gano na gaya muku a nan wurin cewa sahabbai ko iyayensu ba su duba ba ko sun duba ba su duba ƴaƴansu ba ba su duba komai ba sa'an duba na ce da maka fa uwarsa tana kuka take ta san ta yi rashin aji shi ma ya fashe da kwaki ni ma na san na yi rashin kima ba bai na dama ba sai aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan ake wani wani ma ya bi shi sallah amma saboda yayi magana mara daɗi a kansa manzala sallallahu alaihi wasallam ko yanayin sa kayan sa kai izgidi karinta kace sa kaza da yake kai bai ma ba wallahi kai karinta kuma ka zage shi kuma jini ya halatta ya kamata a fahimci haka in aka ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam za mu dauka ne ba mu iya komai ba mu jira koya mana ba auna wai yanzu dan Allah da annabi kai yanzu kai ka a ga maka yadda Buhari ya rawaito annabi ya kaza yanzu ko kai ne ko kai babanka waye babanka waye kai ai tun da annabi na babankan da naka ne kuskure wanda annabi ne daidai kai har za a rawaito maka annabi yayi ka ce wai wai a rika aunawa yanzu Allah ko kai ne za ce ka je waje kaza ka kama ruwa ka yi kaza ya yi kaza da kaza ko ga yadda aka kama misali annabi Muhammadu ai duk wanda ake kan yazo ba daidai bane yanzu ne zai gaya mana daidai shiru ake ba karatun annabi yazo aji ai tsit ai azutu a jira annabi ya guda ya zai mu din na ana biya mana cikin kakanninmu ina nufin fulani suna da wata al'ada wallahi dattijuwa za ta auri mutum tun da take bata ganinsa ba tiskansa da rana ba saboda kunya bai shigowa sai dare an shigar da kaji gida duk duk saboda kunya asubahin fari zai fita ita ko ba ta ƙara ganinsa ba kuma in ya dawo magariba waje zai sallama a turo masa abinci shi da abokansa su ci sai an shiga an kwanta sannan zai shigo gida saboda kunya wai ta Allah kunya ba gudu mai kyau ba ashe ba annabin mu ya biya mana cewa alhaya'u ma nusiya min shay'in illa shanahu ko wa ma jila fi shay'in illa zanahu ba haka yace mana ba auka makalin ma zamana in an cire kunya a komai sai ya bata shi in an sa shi a komai sai ya gyara shi yanzu wannan kunyar haka shari'a ta koya mana kar mutum ya ga matansa shin da na annabi ya zo kan za mu watsar da na kakanninmu na fulani mu dauna annabi koya za mu koya mu ce haba kakanninmu ma suka yi wannan kunyan barata na ma'aiki ai dole ma ba a taɓa ko iyalin shi haka za ci ai na kowa ƙarya ne na kowa ba daidai ba ne yau da ba a yi shiru annabi na magana maimakon Allah kowa ya shiru annabi zai motsa ya koya mana da ake motsi in ji Allah na can baya kuskure ne ko kakanninmu sun yi na fulani to sun yi su zo yanzu ga yadda annabi yake misali haka ne ana gane wannan da kyau so yan uwa dole mu kiyaye mu kame baki mu jinjina annabi yadda Allah ya ce mana tuminu billahi wa rasuluhu tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihu ka tamasila Allah ya kara mana sun manzo so ba wani ba an ce annabi muka ce to ba wani wanda in aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ba a tuna wani abu wanda ba shi ba ana jigo to wannan shi ne abin da yake akwai sai yake cewa wa ya ta yi bil ismid kulla da fi ismid wani nau'in kwalli ne mai kyau wanda yake magani za ga ana sai da sharin za ga an fa ismid a jikin kwallin kwalin da larabci yadda ka ga wannan kalma ana ganewa ko to yana cikin sunna sashi yana gyara ido yana ƙara lafiyar ido shi dama annabi sallallahu alaihi duk abin da yayi wani lokaci ma wato gara ma baka san amfanin abun ba kai ya fi lada akan wai kai dan ne gyara ma ido ma'ana ba kai dan soyayya ko dan koyi da annabi bane dan neman lafiyar ido ne ana gano wannan duk wanda ne amfani ne amma baka sani ba ma ma yafi wani lokaci zai zama kai da saboda sun manzo Allah saboda koyi da shi to wannan kenan ina ganin za mu ga nan ko saboda lokaci ya kusa cika zan masu tambaya ɗaya biyu inda sauran lokaci na e shi ne shi ne zirin hajjala muka ce wato kwan kwan kwan tattabara ita hajjala ɗin wata tsuntsuwa ce wanda ita ma tana nan kamar kamar tattabaran take wajen girma. To, Allah musu lalata na Muhammadu Fatima lokacin da ya santa da jin sa, Alhamdulillah.